والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يوم ما سؤال بركة السلام عليكم ورحمة الله بركة مدساكي هدوى أولا مسلاتي لكي انقوار إيريا 8 a babban birnin tarayya Abuja a wannan rana ta sha uku ga watan Ramadan na shekara 1446 wanda ta daidai da sha uku ga watan Mars na shekara ta 2025 miladiyya wanda insha Allah ta'ala a wannan rana darasinmu zai kasance tarihin Maryam alaihi salam ba don komai ba saboda abin da ke cikin tarihinta wanda za mu amfana da shi akwai ababen koyi masu yawa a ciki akwai ababen koyi wanda shi dama tarihi ana baka tarihi ne ba dan labari ba kawai na shaɗantar da kai labari ba dan shi ba ne ana ba da tarihi ne saboda ɗayan abubuwa biyu wa baka tarihin nagartacce dan ka kwaikwayi nagartarsa kai ma ka zama nagartacce ko kuma a baka tarihin mutumin banza wanda ƙarshen rayuwarsa ma bata kyau ba sai kai kuma ka shafa ma kanka ruwa ita dai maryam yar imran wacce take Allah madaukakin sarki ya labarta mana ƙissarta a cikin littafinsa mai tsarki. Maryam mace ce amma siddiƙa, siddiƙa, martabarta ta taka mataki a ce ƙanin annabta. Yadda ake kiran Sayyidina Abubakar da as-siddiq haka ita ma Allah ya kira ta da as-siddiqa wannan martaba ta zama siddiqi martaba ce mai girman gaske bayan annabta kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin suratul nisa Allah madaukakin sarki yake cewa man yuti Allah war rasula wa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin duk wanda yayi ma Allah da manzon Allah da'a to waɗannan suna tare za a tashe su a kiyama ma'an nabiyyin tare da annabawa wa siddiƙina da kuma siddiƙai wa shuhada wa salihin sai Allah ya ce wa hasuna ula'ika rafiqa da haka ita maryam alaiha salam matakin a ce matakin darajarta ta samu wannan martaba ta zama siddiƙa sa'annan ita ce mahaifiyar annabi isa alaihi salam wanda ambatonta ya zo a wurare da yawa a cikin alƙur'ani wanda ta dalilin yawan ambaton ma kai ita har sura ce ma a cikin ƙur'ani su kutum da guda wacce take ɗauke da sunanta wannan bai tsaya nan ba hakanan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana hadisai daban-daban na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun shaida kasancewar Maryam alaiha salam kasancewarta mace ce wacce take tsarkakakkiya kamammiya wace Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe ta akan matan zamaninta ana Allah ya zaɓe ta zaɓa a cikin matan zamanin da ta rayu da su wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaita wanda manzon Allah yake cewa maza da yawa sun cika amma mata da yawa kan ko kuma babu waɗanda suka cika a cikin mata sai asiya matar fir'auna sai maryam yar imran sai fatima yar muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ambaci cewa da yawan maza an samu mazajen da sun cika ma'ana martaba su ta kai martaba kamula sun cika matsayin su ya kai amma a cikin mata kan babu waɗanda suka samu wannan martaba ta wannan cikar sai waɗannan matar fir'auna asiya da ita maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salam da kuma Fatima matar Ali radiyallahu an kuma yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ta wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa maza da yawa sun samu cika martaba su ta cika matsayin su ya kai amma a cikin mata kan ba su samu wannan cikar ba sai mata hudu a wacce riwayar da ƙarin bayan Asiya matar Fir'auna bayan Maryam sai kuma Khadija radiyallahu anha uwar gida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan mahaifiya ga ita Fatima kenan sannan sai ita Fatima wannan ke nuna girman daraja na Maryam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi bayan ya ambaci cikar nasu gabaki daya sannan sai ya ambaci cikar Fatima ita kuma ko kuma falalar Fatima radiyallahu anha akan sauran mata kamar fifikon sarid ne a cikin abinci in ka hada shi da sauran abinciccika wanda sarid abinci ne mai tsada kuma mai daɗi bayan wannan na daga cikin abin da ya kamata mu sani kafin shiga wannan tarihi gadangadan an ruwaito cewa mahaifiyar Maryam ta kasance wata rana a kasantuwarta wacce take mace mara haihuwa Allah maɗaukakin sarki ya hukunta mata rashin haihuwa na tsawon lokaci har dai girma ya zo mata so wata rana tana zaune a ƙarƙashin bishiya daga kanta da za ta yi sai ta hangi tsuntsu a saman bishiya wanda wannan tsuntsu da ta gani ta gan shi uwa ce ta tsuntsu take bai wa ɗanta abinci mun riga mun san yadda tsuntsaye suke za su je su yo kiwo daga wani waje mai nisa su ɗauko ƙwayoyin abinci gero ko dawa da duk abin da ya samu musu za su zo suna ba jariran 'ya'yansu a baki yanda ɗan adam ke ciyar da 'ya'yansa ƙanana jirajirai haka tsuntsaye suke ciyar da 'ya'yansu suke sa musu abinci a baki a wannan lokaci da mahaifiyar Maryam Hanna kenan ta ga abin da ke faruwa ga tsuntsu da ɗansa ya haihu tsuntsuwa ta haifi ɗa ko ta ƙyanƙyashe ɗaya kuma tana ba wa ɗan abinci to ita kam gata a matsayinta na bil'adama mutum babu haihuwa wannan abin sai ya taɓa zuciyarta sai ya tayar da tsigar jikinta akan cewa to yanzu idan tsuntsu wannan mu'amala ce tsakaninsa da ɗansa ina ni ma a ce ina da ɗa ina ne ma a ce zan samu ɗa a daidai wannan lokacin sai take cewa ita hanna kenan mahaifiyar maryam alaihissalam sai take cewa ya ubangiji na lallai kana da wani alkawari tsakaninka da ni ko akwai wani alkawari wanda zan kulla tsakanina da kai idan har ka azurta ni da ɗa ni kam zan sadaukar da ɗan nan wanda wannan ɗan zai yi hidima ga ɗakin Allah mai alfarma baitul maqdis don haka wannan ɗan zai zama mai hidima ma ɗakin Allah a daidai lokacin da ta yi wannan wanda ake ce mabakance ta ɗauki alkawari in har Allah ya azurta ta da ɗaga abin da za ta yi to daga nan ne zan ce kisar tamu za ta fara wanda Allah maɗaukakin sarki ya ambata mana ya ambata mana a cikin suratu Ali Imran inda Allah madaukakin sarki yake cewa inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin lalle Allah madaukakin sarki ya zabi istafa inna Allah astafa Adama wa Nuha ya zabi annabi Adam alaihi salam wani irin zaba yayi ma Adam alaihi salam zabar da Allah yayi masa a cikin duk halittun da Allah ke yi sai ya zaɓi annabi Adam ya zamto shi ne halittar da Allah zai halicce shi da hannunsa, wanda Allah yana da iko da tsari na gudanar da ayyuka da kumfa ya kuni. In Allah ya so, ƙasar da ya sa a tattaro annabi Adam a haɗa shi da, ko kuma ƙasar da shi da karan kansa ya haɗa annabi Adam da ita, in ya so kawai ce mata zai yi ta kasance ta kasance, amma Allah da kansa ya halicci annabi Adam alaihi salam. kamar yadda Allah ke tambayan Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me ya hana ka ko me ya dauke ka ka yin sujada ga wanda na halice shi da hannuna don haka wannan zaɓa ce Allah ya ma annabi Adam alaihi salam istafa Adam ya zaɓi Adam bayan ya halice shi da hannunsa sannan zaɓa ta biyu Allah ya zaunar da Adam a cikin aljanna aljannar da ya yi ya tanada masa ababe na more rayuwa na musamman bayan gama halittar annabi Adam alaihi salam sai ya zaunar da shi aljanna nan ne ya fara rayu wanda daga ƙarshe daga baya bisa hikimar Allah Allah ya fitar da shi daga aljanna ya zo ya yi rayuwa irin ta duniya zaɓa na uku da Allah ya yi ma Adam alaihi salam shi ne ya zaɓe shi da ilimi ya fifita shi da ilimi akan mala'iku wa allama Adam al-asma'a kullaha Allah maɗaukacin sarki ya sanar da annabi Adam salam sunaye gaba ɗaya, wanda kuma ba sunayen abubuwan ba kaɗai, har da abubuwan gabaki ɗaya sanin su, wanda da wannan ne wasu malamai suke cewa da yau annabi Adam salam zai dawo duniya, ba ka da buƙatar koya mai kwamfuta, ba ka da buƙatar kai shi makarantar tuƙin jirgin sama, yana gani ya san jirgin sama ne, ya za a yi operating ɗinsa ya za a tuƙa a tashi a hau sama a dawo, wannan duk ba wani abu ba ne. istafa adama wa nuhan haka Allah madaukakin sarki ya zabe annabi nuh alaihi salam ya zabe shi bayan al'umma ta kasance ta karkata ta kauce daga tauhidin da annabi adam alaihi salam ya bar duniya akan sa an fara bautar gumaka sai Allah ya zabe shi ya zanto farkon manzanni ya turo annabi nuh alaihi salam da tauhidi ya masa zaba zaba mai kyau sannan wa ala Ibrahim haka Allah ya zaɓi iyalan Ibrahim salam wanda zaɓi ne tabbatacce sananne a cikin zaɓin da Allah ya ma annabi Ibrahim salam banda zamansa wattakaza Allah Ibrahim khalila a cikin tsatsan Ibrahim salam ne aka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi mafi girman daraja wannan zaɓa ce ta Allah sannan sai ya ce wa ala imrana alal alamin haka Allah madaukakin sarki ya zabi iyalan imrana ya zabe su waɗannan duk waɗanda ya zaba ne ya fifita su ya daga darajar su a cikin talikai wanda Allah madaukakin sarki ya ce zurriyatan ba'dha min ba'd wanda suke zurriya ce yanayin tsarin su yana tafiya iri ɗaya a wajen bautar Allah wajen tauhidi ibada ɗabi'unsu da zamansu a bisa tsari ɗaya na bin tafarkin Allah durriyatan ba'duha min ba'd tafiyar su tayi kama da tafiyar sashi komai nasu ya tafi bai ɗaya bayan wannan aya sai Allah madaukakin sarki ya shiga ba mu labarin kafin ma haihuwar Maryam alaiha salam idh qalat imra'atu imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni shine wannan maganar da muka ambata wanda malamai suka kawo na zamanta a ƙarƙashin bishiya take ce ma Allah madaukakin sarki inni nazartu laka ma fi batni ya ubangiji na ina mai maka bakance da abin da ke cikin ciki na muharraran fataqabbal minni ya Allah wannan abin da ka bani yau gashi cikin ya samu zai zamto kawai babu abin da zai sai hidima ma daki zai hidima ma addininka fataqabbal minni ya Allah ka amsa innaka sami'ud du'a wanda Allah madaukakin sarki kuma ya ansa addu'arta kamar yana ta tabbatar da cewa Allah mai karbar addu'a ne Allah madaukakin sarki ya karbi addu'ar Hanna mahaifiyar Maryam alaihi salam da wannan ne ta dauki cikinta a yayin daukar cikin Maryam shi kuma mahaifin Imran Allah madaukakin sarki ya dauke rayuwarsa maraga mun san yanda Allah ke yin tsarin sa shi yasa Hausawa kan ce da ana barin wani dan wani wanda ya dauki tsawon shekaru ba da ai sai kai mai kwadayin ina ma ya ga dan amma Allah haka yake tsarin Allah ya dauki ran Imran daidai lokacin da Maryam ke cikin cikin mahaifiyarta wannan sai ya zamto bayan lokaci kadan kuma Hanna ta haifi Maryam alaihi salam wanda bayan haihuwarta kwatsam sai ta ga cewa abin da take tsammani da alkawarin da ta yi Allah maɗaukakin sarki shine in ta samu ɗa za ta sanya shi ya zamto mai hidima maɗakin Allah. To kuma sai ga shi abin da ya kasance na haihuwar akasin abin da ta yi tsammani. nan take sai ta nemi uzuri wajen Allah madaukakin sarki ta mika uzurinta falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa tana ganin cewa ta tsammaci namiji ta yi burin samun namiji dan ta ijiye shi ma dakin Allah hidima sai kuma gashi mace ta haifi falamma wada'atha qala a lokacin sai ta ce rabbi inni wada'tuha unsa ya Allah gashi na haife ka mace na haife na haife mace ne wallahu a'lamu bima wada'at wannan zance wanda ya zanto zance ne na Allah madaukakin sarki wallahu a'lamu bima wada'at Allah madaukakin sarki shine mafi sanin abin da ta haifa din walaysa dhakaru kal unsa kuma namiji bai daidai da mace ba idan ka dauki zancen shine duk abubuwan da namiji ya kasance a kansu na rayuwa na ɗabi'a ba shi ba ne mace ta gino a kai yadda za ka sanya namiji ya je ya yi hidima a wani waje ko wajen ibada ya zauna hankali kwanci ita ya mace ba haka zancen yake walai sazzakaru kal'unsa sai take cewa wa inni sammaituha maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim ni na zabar mata suna maryam na sanya mata suna maryam sannan kuma wa inni u'izuha bika ya Allah ina nema mata tsarinka ka tsare ta wa zurriyataha da kuma zurriyarta min ash-shaytanir rajim daga shaytan wanda yake jefafte daga rahmar Allah madaukakin sarki tun anan ya ku ƴan uwa masu albarka iyayenmu mata mu fahimci kissar da kyau mu gane menene darussan da zamu dauka a ciki yanzu kafin samun ƴar ga abin da ta yi alkawari ma Allah bayan samun ‘yar ta yi tsammanin namiji ta zo a ‘yamace har wa yau dai ba ta janye ba ba kuma ta fasa alkawarinta sannan yaya sanya sunan ya kasance ta sanya ma ‘yarta suna tare da rakawa da neman tsarin Allah ya tsare ‘yarta daga sharrin shaɗan har da zurriyar ‘yar mu duba abin da kyau karki manta ‘yan ruwa mai daraja yanda yau kike sallah kike ibada kike san addini ta iya yiwa ke ma ƙila albarkacin addu'ar wata kakarki ce ko wani kakai ashe idan al'amarin ya zama haka kai ma yau ke ma yau ba za ki ma bayan ki mugunta ba yanda aka yi maka addu'a ƙila addu'ar wani kakanka ne ta shafe ka yau ka zama nagartacce to kai ma ‘ya'yan nan naka ba wai batun tunanin kawai kar su zama ‘yan wiwi ba a yau a'a su ɗin su zamto nagartattu haka zurriyar su ma ta zamto nagartattu dan haka take cewa wa inni u'iduha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim hakan kuwa Allah madaukakin sarki ya karba mata fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya Allah madaukakin sarki sai ya ansa mata wannan addu'a da wannan alƙawari da bakance da taima Allah madaukakin sarki fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan sai Allah ya karbe ta karba mai kyau biqabulin hasan wa anbataha nabatan hasan kuma Allah madaukakin sarki ya tarbiyantar da ita ya tayar da ita sai aka yi amfani da tsirar da ita ya tayar da ita akan tarbiyya wacce take nabatan hasan tarbiyya mai kyau a ƙarƙashin hakan waye za a hannanta masa rainanta tunda Allah madaukakin sarki shi ya jibinci lamari wa kaffalaha zakariya Allah madaukakin sarki sai ya hannanta rainanta ga zakariya alaihi salam annabin Allah ashe yau a matsayin mu na iyaye idan muka tsaya muna waiwayen yaya ƴaƴanmu za su kasance bayan mutuwar mu mu dage yi musu addu'a mu dage mu tsayu akan nagarta a hannun wa Allah zai sanya su bayan mun mutu wannan duka al'amari ne wanda yake yana hannun Allah idan ka kyautata kai ka kyautata tsakaninka da mahalicinka tarbiyyar da ka baiwa ƴaƴanka kai iya bakin kokarinka wajen kokarin ganin cewa sun zama nagartattu to koda ka mutu ka bar su a hali na rauni da kuruciya Allah madaukakin sarki shi zai jibinci lamarin ko daga kusa ko daga nesa sai ya kawo wani wanda zai kula da su haka koyaya rayuwarsu ta tagayyara ila wajen abin da yake na ma'isha na rayuwa abu mai sauƙi ne Allah maɗaukakin sarki a ƙarshen rayuwarsu kuma sai ya sa duk su zamto nagartattu abinda kake tsoro dai dama a matsayinka na uba kar ka haifo bara gurbi kar ka tafi ka bar ma duniya alaƙaƙai idan Allah ya ga zuciyarka a yanda ka tsayi wajen tarbiyya sai Allah ya jibinci lamarinka har bayanka wa kaffalaha zakariya a ƙarƙashin wannan zance wanda malamai sun yi bayanai daban-daban yaya al'amarin ya kasance ita ne mahaifiyar Maryam Hanna ke ta dauke ta a lokacin da ta haife ta ta tafi da ita Baitul Maqdis wanda a wannan waje akwai malamai da suke zaune a wannan waje suna rubuta Taura a daidai lokacin da ta zo da ita idan waɗannan malamai idan aka zo musu da yaro da aka kawo musu raino za su gwada za su yi kama a ce dai jarabawa ko interview da ake yi su ga menene ya dace bayan gwada wanda aka zo musu da shi sannan sai su yi tunanin yanzu kuma waye za a bawa rainan wannan idan abu ne na ƙuri'a tsakanin su sai a yi ƙuri'a don haka ga mahaifiyar maryam ta zo da ita baitul maqdis da ta zo da ita a daidai lokacin shi kuma annabi zakariya alaihi salam lura da cewa akwai wata ƴar uwar maryam a wajensa shi yake rike da ita sai ya buƙaci cewa to ita ma wannan a bani mana a bani rikonta sauran malaman da suke wajen sai suka ƙi suka tsaya akan cewa a'a sai dai a yi ƙuri'a kan sai dai a tashi a tafi kogin jordan a tafi can a je a yi ƙuri'a a yi amfani da a matsayinsu na malamai ana ƙuri'a da takarda muku a rubuta takarda ko wani abu makamancin haka su sai suka yi amfani da abin rubutu a matsayinsu na malami a jefa a cikin ruwa a ga waye biran shi ko abin rubutun shi ruwa zai tafi da shi ko kuma na waye in ya jefa zai tsaya cak a saman ruwa wanda dai a nan allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa kamar yadda zakariya ya nema da bisa manufar cewa akwai ‘yar uwarta a wajensa so sai ya haɗa su gabaki ɗaya ya riƙe Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari Zakariya alaihi salam shine ya samu riba da damar ruƙon Maryam wanda a ƙarƙashin haka wannan riƙe ta da yayi Allah maɗaukakin sarki ya tsara ya tarbiyyantar da ita akan tarbiyya ta ƙwarai bayan wannan shi karan kansa a ƙarƙashin abin da ya samu na rike Maryam za a ce ko da yake sai mun je kan ayar sannan sai mu ga shi ma karan kansa ne ya ci na riba Allah madaukakin sarki yanda yake labarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu al'ummar sa wannan labari na ƙuri'a da sauransu sai Allah ya ce manzon sa dalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayka wannan abu da muka labarta maka labari ne na gaibi wanda yake ya faku gare ka da baka san shi wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam a wannan lokacin da suke jefa alƙaluman su dan yin ƙuri'ar waye zai raini maryam baka kasance tare da su a wannan lokaci ba wa ma kunta ladaihim id yaftasimun haka nan baka kasance tare da su ba a lokacin da suke jayayya wannan yana cewa ni zan rike ta wannan yana cewa ni zan rike ta wannan lokacin baka kasance tare da su ba wannan shine irin fifiko da wani alkhairi da wata daraja da martaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wannan ayar ba kadai Allah ya ambaci zance makamancin wannan yanda yake baiwa manzansa sallallahu alaihi wasallam labaran gaibi dalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayka dalika min anba'il ghaibi nuhiha ilayka wama kunta ladaihim iz يختصمون أو ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم وما كنت بجانب الطور وما كنت بجانب الغربي da sauransu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka kasance a lokacin da kaza ke faruwa ba amma Allah ya labarta maka abin tamkar a zamanin ka abin ya faru Allah madaukakin sarki ya ambaci haka wama kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam wama kunta ladaihim idh yaktasimun sannan mataki na gaba maryam ga ta yanzu ta tasa tarbiyya ta samu ta samu tarbiyya bayan mahaifiyarta ta cika alkawarin da ta ɗauka ma Allah maɗaukakin sarki na bakanci Maryam ta kasance mai bautar Allah maɗaukakin sarki kuma a hali na kalwa a cikin masallacin Maqdis ga ta nan a wannan hali a ƙarƙashinsa take rayuwa tana ambaton Allah tana ibada tana sallah tana azumi a wannan yanayi a haka take Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin me ya faru yake cewa wa idh qalat al mala'ikatu ya maryam inna allaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari yanda mala'ika ko mala'iku suke ce mata ya ke mabiya lalle Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe ki sannan kuma ya tsarkake sannan ya zaɓe ki akan mata akan sauran mata na zamaninta yasa muke cewa na zamaninta saboda bayanta an yi wasu a ce jarumai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su wani fifiko kamar ita Fatima radiyallahu anha wace ita a shugaban matan aljanna dan haka Allah madaukakin sarki ya zabe ta wanda daga wannan zaba ne aka ce mata ya maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in ya ke maryam ki tsantsance ibadarki ki tsantsance da'arki biyayyarki ga Allah madaukakin sarki wasjudi kuma ki yi sujada ga Allah warka'i ma'ar raki'in kuma ki yi ruku'u tare da masu ruku ana dai ƙara dora ta akan cewa tunda ta taso akan ibada ta doge akan ibadan nan ta kuma doge akan tauhidi da tsarkake ibada ta ga Allah madaukakin sarki wanda a karkashin wannan ne Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a cikin suratu maryam fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya ta fita daga cikin mutananta ta koma wannan waje na kalwa tana bautar Allah kuma tana madakin Allah hidima Allah ya ce fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya sai Allah ya tura mala'ika jibril ya tura mala'ikansa fatamassala laha basharan sawiya sai ya ji mata asifa irin ta dan adam wanda wannan lokacin ne take ce masa qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya yanzu ga mace budurwa a masallaci a wajen bauta a wajen ibada daidai shekarun da take cikin shekaru a ce na buƙatar tsaro tsakaninta da namiji sai gashi kwatsam namiji ya bayyana mata mala'ikan da Allah madaukakin sarki ya tura mata ya je mata a sifa ta dan adam wannan ya razana ta yasa take cewa inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya take nuna cewa tana mai neman tsarin Allah mai rahama ya kare ta daga wannan wanda ya iso gare ta shi din ma ya kama kansa in har ya kasance mai tsoron Allah madaukakin sarki ashe lamarin bayan da ta tsammata bane qala inni aw qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki ghulaman zakiyya ni manzo ne daga Ubangijinki, wanda ya turo ni da kyauta na ɗa, kuma ɗan ma wanda yake mai kaifin ƙwaƙwalwa, ɗa na musamman ba ɗa gama gari ba. Qalat anna ya kuno ne, gulamu walam yamsas ne basharun walam akubariya, take cewa ta ya za a yi a ce yau, in kasance ina da ɗa, walam yamsas ne bashar, ban kulle ɗaki da wani namiji ba, walam akubariya, kuma ban zanto mutuniyar banza ba ban zama mai zaman kanta ba karuwa lam aku baghiya qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya malaika yace mata al'amari ko kuma haka Allah madaukakin sarki yace qala kadhalika qala rabbuki mala'ikan nan yace haka dai yanda kika jinna batun haihuwan nan batun zuwa miki da batun bushara ta haihuwar da haka ubangijinki ya faɗa sannan kuma huwa alayya hayyin yace al'amarin mai sauki ne a gare shi wannan cewan wallam yamsasni bashar ban keɓanta da namiji ba wallam aku baziya ma'ana babu wata hanya ta alakantuwa da namiji to shi Allah ya riga ya zartar da al'amarin ya ce huwa alayya hayyin faruwar wannan abin ya kasance mai sauƙi ne a gare shi sannan kuma wali na ja'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna faruwar hakan ma za mu sanya shi ya zamto abin izina abin lura ga mutane sannan kuma rahama ce daga gare mu wannan shine tarihin abin da ke wakana wanda a can baya mun baro tukwicin da annabi zakariya alaihi salam shi kuma ya samu akan rike maryam wanda anan ya kamata in yi birki kawai in faɗi tukwicin wanda in Allah madaukakin sarki ya tsara mu dora sai mu dora wani lokaci annabi zakariya alaihi salam a matsayinsa na wanda ya rike maryam ya kula da ita ya bata kulawa ya tarbiyyantar da ita kuma ta taso akan nabatan hasan tarbiyya mai kyau tsari mai kyau a yanda yake kai mata abinci a matsayinta na wacce take ƙarƙashin kulawarsa kuma ba ba buƙatar a sanya mata wasu mutane su ta zariya zuwa gare ta shi ke kai mata abinci wanda a ƙarƙashin wannan kai abincin ne ya dinga ganin abubuwa daban-daban na ban mamaki na al'ajabi wanda mu'jizozi ne daga Allah maɗaukakin sarki tun daga bata abincin da kuma mu'jizar haihuwar annabi Isa alaihi salam amma wannan abinci da yake kawowa idan ya zo mata da abinci waje da inda harizba kullama dakhala alaiha zakariya almihraba waje da inda harizba duk lokacin da annabi zakariya alaihi salam ya zo mata da abinci sai ya samu wani abincin a tare da ita kuma yanda malaman tafsir suka ambata wasu daga cikin malamai suka ce idan ya zo sai ya ga akasin abin da yake tsammanin ta rasuwa abincin ma in ya gani zai ga abincin da ba season ɗinsa dan bishiyan da kasancewa ba yanzu yake yi ba ba lokacin zafi yake zuwa ba lokacin sanyi ake samun sa sai ya ganshi a lokacin zafi lokacin da abin da kake tsammanin cewa sai lokacin zafi za a ganshi sai ya ganshi a lokacin sanyi shi yasa yayi mata tambaya anna laki hada wannan al'amarin kuma da nake gani ta ina sai take cewa huwa min indillah daga Allah madaukakin sarki ne inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab shi Allah madaukakin sarki shi ke azarta wanda ya so ba tare da bin ko ka ce wani kwakwafi ba in ya so zai ta'anta ya maka ni'ima daga gare shi ba tare da ƙididdiga ba Allah maɗaukakin sarki ya tsara al'amarin ya kasance haka sai Allah ya ce hunalika da'a zakariya rabba lura da me ya faru na cewa Allah mai iko ne ashe ya saukar ma baiwarsa da abinci a wannan waje wanda ke da wannan ikon to ai ni ma ina da tawa bukata wanda yake da wannan damar ya isa ya kawo wannan to ni ma ina da tawa bukata wacce kuma bai kamata in gushe ko in bar wannan wajen mafaci sai na miƙa bukatuwa ta zuwa ga Allah Allah ya ce hunalika da'a zakariya rabba qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a annabi zakariya alaihi salam nan take ganin abin da ya faru a wannan waje shi ma sai ya roƙi ubangijinsa a matsayinsa na wanda shi ma ya kwambi bai samu haihuwa don haka ya koyi kuma masu albarka ko karatun ƙur'ani kake ka kauce ka zo kai ka shuɗe wata aya wacce take bayyana wani iko na Allah matsaukakin sarki inda wani abu da ya maki kikaka ba sunna bace amma a ƙarƙashin wannan za mu istinbaqin cewa to za ka iya tsayawa ko kuma bayan karatun ƙur'ani ka kalli wannan aya a cikin zuciyarka ka kalli girman abin da Allah ya ka miƙa ƙoƙon bararka a wajen Allah. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu.